أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم خطبتنا اليوم حاجتنا إلى الإخلاص إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام أما بعد فنحن سنتكلم إن شاء الله عن موضع يهمنا جميعا وهو أمر عظيم نحتاج إليه لأنه يحدد علاقتنا بالله سبحانه وتعالى ويميز أعمالنا ألا وهو الإخلاص حاجتنا إلى الإخلاص لله عز وجل حاجة مهمة تدخل في أمور حياتنا كلها والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى ألا لله الدين الخالص وقال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وجاء في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم والآيات والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة جدا والعلماء يقولون أن الإخلاص هو إفراد الله لقصد هو إفراد الله بالقصد في طاعة ومنهم من قال هو استواء الأعمال العبد في الظاهر والباطن ومنزلة الإخلاص عند السلف عظيم جدا نلاحظ ذلك في كلامهم وتعالى ومؤلفاتهم وبعضهم يذكر ذلك في خطبتهم يقول باب الإخلاص وتصحيح النية ويقول أيضا باب إخلاص النية باب الإخلاص وإهبار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية وهذا الإخلاص أيها الإخوة له فوائد عظيمة جدا لأن صاحبه ينال من الأجر بإخلاصه أكثر من أكثر من عمله بل ينال أجرا ولا يعمل عملا ولو لا يعمل عملا كيف يكون ذلك اثما إن شئت إلى هذه النصوص كيف أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن خالة الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى والأحاديث يأتي في خطبتنا الثانية إن شاء الله يوضح ما نريد في هذا الموضوع الإخلاص بإذن الله سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارزقنا الإخلاص في جميع أقوالنا وأفعالنا وارزقنا الإخلاص في جميع أحوالنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى بسم الله الرحمن الرحيم ya ‘yan uwa muminai waɗanda Allah ya ba su dama suka halarta wannan sallah mai daraja sallah mai matsayi ku ji mu ta yau kutuba ce mai matsayi mai amfani shine tsarkake niyya mu yi ƙoƙari kafin mu bar duniya mu sadu da Allah mu raka tsarkake niyyanmu tsarkake niyya yana cikin dukkan wani abin da za ka yi na ibada tsakaninka da Allah maluma suka ce menene ma'anan niyya ne tsarkake ta malamai suka ce akwai fasarori mai yawa game da ma'anan niyya wasu suka ce shi ne ta Allah da dukkan manufanka cikin yin ɗa'a ma Allah duk wani abin da ya zama ɗa'a ne ma Allah ka tsarkake manufa a kai kaga ya tattari duk abin da Allah ya sako ka duniya dominsa ka tsarkake nufinka a kai wasu kuma suka ce za ka iya gane kai mai tsarkake Allah ne daga lokacin da ya zamanto aikinka na bayyane da aikinka na ɓoye duka sun zama daidai nufin Allah kake nufi idan za ka yi aiki a bayyane da aiki a boye ba su da bambanci to kai ka tsarkake niyyarka za mu iya ganin alamomin tsarkake niyya cikin ayyukan magabata mu duba yadda babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya kirara shi shine sayyidina abubakar Allah ya kara masa yadda a cikin suratul layl Allah ya faɗi wasu ayoyi yana nufi da sayyidina abubakar ne saboda shi yakan tsarkake niyyarsa matukar koda dai dan samu wani kauciya kaɗan daga an tunasar da shi Allah ko kuma aka tunasar da shi manzan Allah zai dawo kan hanya daga cikin waɗanda suka yi ƙazafi ma 'yarsa akwai yaron gidan shi a ƙarƙashin saidina abubakar ya rayu duk ɗawainiyarsa da abincinsa da tufafinsa da dukkan ɗawainiyar kiwon lafiyarsa a hannun saidina abubakar yake amma lokacin da aka yi ƙazafi wa na aisha allah ya ƙara mata yadda har da wannan yaron gida nashi aka same shi da hannu cako-cako cikin yin ƙazafi ma aisha to kuma gashi an ɗauki ɗawainiyanka a gidan da kake ciki amma kuma baka yi kara ba da aka samu hannun sadar sai na abubakar ya ɓaci yanzu in ma akwai wanda za su yi kazafi ma yana su yi mata yarfe kuma hadda yaron gida na wanda ni nake ɗaukan ɗawainiyansa sai na abubakar ya nuna zai yanke yi masa komi na ɗawainiya saboda ransa ya ɓaci Allah ta'ala ya tunasar da shi cikin wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa waɗannan ayoyi yake cewa ai duk in dai ayyuka na da'a ne wanda ya saba yin ayyuka na da'a ba ya barinsa ayyuka na rowa ba ɗabi'anka ba ne Allah ya tunasar da shi da waɗannan ayoyi wasai jannabu hal'atika allabi yukuti malahu ya tazaka wa mali ahadin inda min ni'imatin tujza illa batiga a wajen rabbihil a'ala kaga a sai duk ɗawainiyan da yake ɗin baya yi dan komi illa batiga a wajen rabbihil a'ala sai dai neman fiskan Allah to kai ma yau ko kana da wani yaro da kuke ɗawainiyan kasuwanci ya ɓata maka rai ya cutar da kai ko kake daukan ɗawainiyansa ya maka illa in dai kana yin abu dan Allah ne ka rika duba manufanka a wurin Allah ba dan a yabe ka ba ba dan wannan yaro ba ka yi abinka domin Allah duk abin da za mu yi ‘yan uwa na ibadodi mu tuna matsayin Allah akan ayyukanmu mu rika yi domin Allah sharan masallaci kake yi ka yi dan Allah ba dan mutane su yaba ba karantar da wani ilimi kake yi mutane suna fahimtar ilimin da kake koyarwa ka saka ikhlasi ka yi domin Allah shine Allah zai daga matsayinka tsakaninka da makwabtanka ne kana ba da haƙƙinsu ka yi domin Allah tsakaninka da ‘yan uwanka ne na zumunci da su ɓata maka rai su ƙuntata maka su yi maka mummunan ɗabi'a ka yi domin Allah dukkan ɗawainiyanka na ibada da dukkan ma'amalolinka da mutane ka saka kyakkyawan niyya wannan shine ta yi mana karanci a yau duk abubuwan rayuwarmu ba ma saka ta dan Allah sai kaga ana yi dan duniya to shi yasa ranar tashin kiyama za a tashi babu nauyi duk abin da ka sa gaba za ka yi ka hangi girman Allah a cikin abin ka san domin Allah za ka yi yanzu ku duba ku ga ko maluma ne magabata da suka yi wallafe-wallafe wanda Allah ya tsarkake musu zuciyarsu suka yi domin Allah Allah ya fi jin a al'umma sun fi jin tashin ɗuriyar iliminsu a duniya shi yasa za ka ga malami ya gama wallafa littafi a ƙarshen littafin wajen rufewa ko kuma wajen buɗewa zai ce Allah kai nake roƙo ka sanya karɓuwa a wannan ta'alifi na littafi da na yi Allah ka sa na yi domin ka ne al'umma kuma su amfana da shi wallahi in ya gaskata niyya a cikin zuciyarsa dan Allah yake yi sai kun ga littafin Allah ya sata ta samu ɗaukaka a duniya haka ko malami mai wa'azi ne in yau ka ga malami ya samu karbuwa wajen mutane gwargwadon hali ka binciki niyyar da ya ɗora a cikin zuciyarsa ran da kuma ya zame wannan niyyar sai Allah ya kifa shi kuwa sai Allah ya kafantar da shi an daina jinsa to ko da ma ba malami ba ne kai ne kake yin abu ka sa tsarki don Allah a ciki in dai baka sa ba kafin ka ba duniya sai Allah ya fas ya fas ya fasara ka a gaban al'umma ba dan Allah kake yi ba sai Allah ya tona asirinka shi yasa komai kai domin Allah aikin gwamnati ne siyasa ne Allah ya baka dama ka shiga ciki ka ga duk abin da zaka yi wa al'umma sa wuta akan titi ne ɗebe musu kwatan anguwan ne ko sharan da za su yi yi musu titi ne ko menene za ka yi kai domin Allah wannan shi ne abin da ya gagare ni yau in muka duba ayyukanmu ya ‘yan uwa za mu ga abubuwan da suke gudana wanda ba don Allah ba to idan ka ga wani abu ya ƙarsu wanda kake yi ba don Allah ba maza maza ka koma zuwa ga Allah ka roƙi Allah ya kyautata maka niyyarka zan ba da misali guda yanzu yau za a yi janaza ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da sallan janaza ya ce duk wanda ya rasu aka samu mutane arba'in sun tsayu a kan gawan shi suka sallace shi cikinsu babu mai shirka ga Allah wato kenan sun yi sallan dan Allah ne zuciyarsu mai kyau ne to za su zama sanadiyyar cetonsa za ka ga wasu sun yi ta murna ai wannan mamaci ya samu jama'a mutanen da suka tsayo a kansa ma sun kai adadi kaza kai ne na daɗe banga janazar da ta haɗa jama'a irin wannan ba amma da za a ware wanda ba dan Allah suke yi ba babu ikhlasin niyya a ware su sai kaga a cikin mutane in sun kai 500 sai an ci sa a samu 13 wanda niyyar su dan Allah ne sai an ci sa a samu 13 zaka ga mutun ya runtu duk wanda ma ya taso dade ne wanda ba da shirkansa yar karama ya zo wajen ba shirka kan babba al'umma sukan guje mata yin tsafi bautan wani wanda ba Allah ba su jada mu kuma kaka ga ai an sani amma shirka koyayyen nan karama shirka na riya tana shiga cikin ayyuka kaga babu ikhlasin niyya ka tafi wajen janazan amma kafin ka bar wannan filin kana ta kukkusawa sai wanda aka yi mutuwar domin su sun san ka iso su shaida ka iso wajen janazan kaga yanzu ba dan Allah ba in ana neman mutane 40 da da a gafarta mu wannan mamacin kaga kai kan an share ka a gefe baka ciki kuma wannan mutuwan da aka yi ina da alaka ne da wanda ya rasu kasuwancin mu daya ko office din mu daya ne ko kuma dan dangi ne ko menene ko kuma abokan mu ne baban su ya rasu shi yasa na zo wajen kaga in ana neman mutane 40 da za su zama ceto ga wannan mamaci kaga kai baka ciki dan ba dan Allah ka zo baka sarkake niyyanka ba shi yasa ya yan uwa ko me kake na ibada azumi litini da alhamis sadakoki na filfilin dare karatun alkur'ani ka yi shi mukhlisina lahu dina kunafa ka yi shi domin Allah kyautata niyyar nan shine zaka ga Allah ta'ala ya ya ya karbi aikinka ran kiyama ka ka ainihin samu matsayinsa shi yasa in dai da kana hauragiya a cikin rayuwanka wasu abubuwa kana da kyakkyau kana da mummunan manufa a ina so in yi ne dan neman in kai wani gaci yau ko hidiman masallaci ne in kana yin shi ba dan Allah ba kafin ka bar duniya sai Allah ya fallasa ka a wannan waje an san kai waye mu tsarkake niyyarmu daga inda mu masu hawa mu muku hudu ba ku masu saurare duka mu muka ji abinda shari'a ta nusar da mu to mu roƙi Allah mu tsarkake niyyarmu mu roƙi Allah mu tsarkake niyyarmu shi yasa a jumlace abinda Allah ya kawo mu duniya domin sa ya kawo mu duniya domin mu tsarkake niyya cikin abinda ya ce mu masa mu tsarkake niyya ya ƴan uwa Allah ta'ala ya karbi ayyukanmu na ibada Allah ta'ala kuma ya gafarta mana laifuffukanmu bari karanta mana wasu hadisai kaɗan kamin wanda za su ba mu izina kan cewa tsarkake niyya abu ne mai matsayi da tsarkake niyya wani lokaci aikin ma baka riga ka yi ba saboda kyakkyawan niyyanka akan aikin sai ka gama Allah ya karbi aikinka hadisi ya tabbata hadisi daga abin abbas abdullahi bin abbas bin abdulmuttalib radiyallahu anhuma an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ma yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala qala inna allaha kataba al-hasanati wa sayyi'ati ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعمل فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه حديث نن وند إمام البخاري da Muslim suka kawo cewa in bawa yayi nufin aiki mai kyau ya na zai yi tsakaninsa da Allah ne da ikhlasi sai wani abu ya tsare shi gashi fa ya yunkuri zai je abin domin Allah amma sai wani abu ya tsare shi Allah sai ya sa an rubuta masa lada a duk duniya babu wanda ake masa haka sai mai kyakkyawan niyya ka yunkura fa za ka yi amma sai wani abu kawai ka yunkura za ka je wani gari ka je ka sada zumunta sai wani abu ya sa ka ka fasa ko rashin lafiya ya tsare ka tunda kyakkyawan niyya ka yi akan aikin to sai Allah ya sa an rubuta maka kyakkyawa in kuma ka yunkura za ka yi aikin har ka aikata Allah zai sa a baka darajoji guda goma goma nan a ninninka su har zuwa gida ɗari bakwai zuwa a za'afin katsira ninki masu yawa kun ji wannan daraja ya ƴan uwa kan kyautata niyya wannan ma kaɗai ba zai wadatar ba ga hadisi daga ummin mu'minin ummin abdullah aisha radiyallahu anha qalat ta ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gazo jaishin ka'aba fa iza kanu bi bayda min al-ardi yuqsafu bi awwalihim wa akhirihim qalat qultu ya rasulullah kayfa yuqsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum qala يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعث على نياتهم متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم yace wasu runduna kafin tashin kiyama za su zo su yaƙi ɗakin kaba kun ga lokacin bai yi ba amma manzan Allah ya ba da labari kun ga an taɓa samun wata runduna suka zo za su yaƙi ɗakin kaba Allah ya tarwatsa su na abraham wanda ya sa aka turo tsuntsaye giwaye ma suka hau Allah ya ruguza su to annabi ya ce kafin tashin kiyama akwai wasu runduna da za su sake zuwa su yaƙi ɗakin ƙaba fa'iza kano bi bai za a minar arot in suka zo wani waje da ake ce bai za Allah ya ce annabi ya ce yi kunsafu bi awwalihim wa akhirihim Allah zai yi umarni a shafe na farkonsu da na ƙarshensu duk eriyan wannan wajen suka zo Allah zai sa a dammare su a dandake su shine sai Aisha tace ya manzan Allah fa kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim ya yaga a dirƙaƙe na farkon su da na ƙarshen su wa fihim aswaquhum wasu cin kasuwa ne ma ya kai su babu ruwan su san abin da ya faru ba kai dai ta ritsa da kai ne sai annabi ya ce a'a za a shafe na farkon su da na ƙarshen su amma wa yub'asu kullun ala niyyatihim za a tashi kowa akan niyyarsa ranar tashin kiyama a sai ko da an tafi wani waje kai hanya ta bi da kai wajen shashanci ne kai niyanka ba wannan wuri ba ne sai wani abu ya ritsa da kai ka mutu kai ran tashin kyama ba za ta shi ka matsayin shashasha ba don kai ba wannan niyan ne ta kawo ka ba kai dai ritsawa da kai ta yi hanya ne da kai ta biyo kaga wannan yana nuna mana kyautata niyya babban al'amari ne duk abin da za ka yi tsakaninka da Allah yau ko ruwa ne mutane sun zo su biyar kai ka ja naka na bukatanka sai ka ja naka zuba ma wasu a cikin gwangwamaye sai ya alola ka kyautata niyya za ka yi domin Allah ne don ka samu lada kau da wani abu za ka yi ko menene za ka yi kai domin Allah kyautata niyyar nan shine zai sa mu sadu da Allah lafiya ya ƴan uwa mu yi kokari mu kyautata niyya cikin lamuran mu yi kokari mu kyautata niyya ai annabi ya bamu labari ya ce inna fil madinati a ƙawamun khalafuku ya ce a madina akwai wasu jama'a da suka saba muku ba su fita yaƙi tare da ku ba amma duk sa'an da Allah ya tashi ba da lada za a tarfa ladan da kuka samu a wajen yaƙi su ma sai an ba su kuma suna gida domin habasa humul uzuru uzuri ne ya tsare su basu tafi yakin ba saboda kyakkyawan niyyarsu da su fita wasu ma kuka suke yi ga uzuri ya tsare su ba abin hawa ko ga rashin lafiya ya tsare su wannan kyakkyawan niyyar sai a ba su lada Allah ya hada mu akan kyakkyawan niyya Allah kuma ya amfanar da mu wannan hutuba daga yau ka sabanta niyyanka duk abin da zaka yi tsakaninka da Allah kana fita a cikin masallacin nan in ka san abu wanda za a bada lada ne sunansa abin da za a samu lada na ibada ka kyautata niyyanka kai domin Allah walau za a yabe ka ko ba a yabe ka ba la nuridu minkum jazaa'a wala shukura kai ba kai dan yaban wani ba kai dan Allah ya baka lada da haka ne zaka ga managartan bayi tun da da na yanzu suka gama lafiya kaga mutum yayi kyakkyawan karshe saboda da kyautata niyya Allah ta'ala ya sa har mu mutu mu bar duniya mu tafi akan kyakkyawan niyyar mu kuma Allah ya karbi ranmu akan kyawawan niyya Allah ya arzuta mu da kyakkyawan niyya ya ƴan uwa sanarwa kamar haka na farko akwai baki da muka yi kun ga sun zo sun gabatar mana da lakcoci akan maganar gobara hukumar kashe gobara ta jihar Bauchi Allah ya saka musu da alkhairi su ma sun zo sun ba da nasu kyakkyawan niyya Allah ya sa yadda in sun yi domin Allah Allah ta'ala ya ba su lada domin annabi ya yi magana ma akan gobara sharrin gobara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi magana akan ta wani lokaci annabi aka waye gari da asubahi sai ga gobara ta cinye garin madina gidaje da yawa gobara ta samu gidaje da yawa an yi ɓanna kamar yadda mu ma mukan wayi gari kaga wani kasuwa ya cinye ko wasu gidaje sai annabi ya ce wannan wuta da kuke gani abokiyar gaban ku ne idan za ku yi bacci ku kashe dukkan wuta da kuke da shi kaga a sai hatta hukuman kashe gobara annabi ya yi magana a kansu ya ce wannan wuta abokin gabanku ne idan za ku kwanta bacci ku kakkashe wuta domin in baka kashe wuta ba rayen nan da kuka gani sharinsu ba wai yada cutar lasa ne kadai ba wallahi bera sai ya ja maka wani gaushi zai iya daukan wani dan tsintsiya sai ya tsoma a ciki ba za ka san da ya tsoma ba sai ya ja ya kai kusa da wani riganka sai ya sa ya fita bud a cikin ɗakin sharin bera yana iya yin haka bera da ka gani zai iya yin haka shi yasa kaga annabi yake cewa duk inda kuka ga bera ku kashe shi saboda masharancin dabba ne kar ku dauka lasa kawai yake sakawa hatta wannan dabba da kuka zai iya haddasa da gobara yasa annabi yace ko ina ku kashe wuta da ku yi bacci wuta a cikin kitchen ne wuta a dakin kwana ne hatta glock na wannan glock da ka gani kar ka kwana haka a bayyane yana ci dalla a cikin dakin ka inda kana yi ka bari hatta aljanu da za su maka shari za su ga tsarecinka ko su ga tsarecin iyalinka wani aljanu sai ya shiga jikin matanka ta al'auranta kai ma sai ya shiga jikinka ta dalilin hasken saboda haka tun da manzan Allah ya ce a kashe sai a kashe kuma jawo hankali suka mana cikin 'yan mintoci kaɗan game da sharrin gobara musamman irin wannan lokaci da ake ciki na hunturu wajen jin sanyi za a hahaɗa wani makamashi sai gobara ya tashi sai a yi aiki da abin da muka ji don dama abin da duk za a gan shi mai amfani wanda ilimi ya nuna ba wai sai aya sai hadisi ba mutukar ilimi ya tabbatar da abin kai sai ka rike shi ka yi aiki da shi Allah ya amfanar da mu sannan akwai aiki da muke ta kan ci gaba da ya ɗan uwa kamar da kuka sani muna addu'a Allah ya saka muku da alkhairi mun riga an gama ginin da ke ciki na kakkasa dukkan wannan kwarido da kuma filastansa to saboda haka yanzu wayarin din da za a yi na bututu na bayan gida da kuma na fitsari da zai do cikin sakawe shi injiniya ya duba ya ga duk abin zai wayarin din na robobin dubu ɗari uku ne da hamsin da tara da wani abu kamar dai mu ce kusan dubu ɗari uku da sittin to a yanzu haka muna da wajen dubu ɗari biyu da takwas a asusunmu muna da dubu ɗari biyu da takwas a asusunmu kun ga yanzu wajen muna bukatan dubu ɗari da wani abu saboda haka yadda aka saba taimaka mana muna fata mu samu wasu bayan Allah ko wani bawan Allah da zai daure ya zama mun samu cikon wannan zuwa wani sati ya zama saura abin da zai kai mu ga sayan abubuwan da bayan gidan ke shiga cikin wayannan yan falankai falankai din sai kuma a yi fulo a yi tiles a ja interlock sai aiki da shi bayan an gama sakawai insha Allah muna fata za ku ninninka taimako kuma Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya yi albarka cikin dukiyanmu gaba daya a sannan daga ƙarshe akwai wata baiwar Allah da ta turo neman addu'a saboda dan wani sabani da ya shiga na zamantakewa inda take da surkanta da iyalanta da take ciki Allah ya kawo mata maslahan zama mu ma dukkan iyalanmu da muke aure da su da ƴaƴayenmu da suke gidajen mazajensu Allah ya kawo musu maslahan zama a yi zama mai kyau wanda Allah ya yarda da shi kuma dukkan laifukan mu Allah ya yafe mana ya yi mana rahama ya ɗaukaka darajar mu Allah ya azurta mu da ikhlasi cikin dukkan ayyukan mu da maganganun mu da niyoyin mu da dukkan halulukan mu Allah ta'ala ya karbi ibadan mu bayan Allah mu tashi zuwa ga sallah Allah ya mana rahama